الرجيم الحمد لله ولي الوالدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين أوكم كوكب ربيع الإنسان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin aiwar annabi isa alaihi salatu wassalam a cikin littafin mu mai albarka na alwaji fi zike sunna wani kitabi na babban malami Dr. Abdulazim Badawi inda muka tsaya na darasi na tamanin da takwas shafi na ɗari bakwai ɗari uku da saba'in da ɗaya ta kuma mu tashi darasi na tamanin da tara inda mala yake magana cikin kitabun ne ka ya zo gaba kusan ta gaba gaba inda yake cewa kaifa al'amru bi tajjal al-khilaf to ya al'amari zai faru idan al-wasu sabarin ya sanan ya za a yi duk wayannan matakan ijra'atin da aka tsaye bayan ɗaya to sai abubuwa suka fi jira ya za a gyara abubuwa shi aure yana da wannan sarƙaƙiya idan ku bai lokacin da zai zo ba za ku iya gyara shi ba duk yadda ka kai da hikima ba zai gyara ba to shi ne malam shi da al'amarin yan tsananta ya za a yi to shi ne zai ba mu shawara sai ce idan tadda kai fa al'amru idan tadda da khilafu bayna zawjayn ya ya al'amarin zai kasance idan sabani ya kasance tsakanin ma'aurata da wani lokacin za ka in wata wani sabanin ya faru wallahi dauka za ka yi ba taɓa ganin juna ba saboda al'amarin ya zo na al'amari ya tsananta ke in yana kankani sai ne girma to shine ma da yake ba mu shawara yake kala ta'ala Allah madaukakin sarki da kansa ya ce wa in kuntum fi qaqa bainihima idan kuna jin tsoron rawaruwa wato na tsakanin su gaba daya da girman sabani a tsakanin su sai Allah ya ce fa ba'du hakaman min ahlihi ku kirawo wani mai hukunci da hikima mai sani ya kamata shine hakaman min ahlihi daga bangarensa wakilin su kenan sai ce wa hakaman bi ahliha sannan a kirawo mai hikima da sanin ya kamata daga cikin waliyarta to sai ce Allah madaukakin sarki sai kawo jarabi ya ce in yurida islahan su waɗannan mutane guda biyu wakilin ango da waliyin amarya in har suna son gyara biwafiqin lahu da zuwa jazakumullahu khairan Allah maɗaukakin sarki zai mutu taufiki zai mutu zan da kata shi ne sai jaraba ne gawa ce ke wajen lahi taufik ko to gamdakatar kake nema a gurin Allah to Allah zai mutu gamdakatar idan har da gaske take Allah ta karba ta to sai ce inna Allah kana aliman khabira wane mutum sai ce lallai ubangiji ya kasance aliman madani khabiran gwani ne mai ba da labari da abin da kowa ya koyi a zuciyarsa kaga shi ta yake aliman Allah ya san sai ka zo da shi a zuciyarka ko kake gyara ai gyara ko ka zo kake ai tawabi khabiran sannan zai ba da labari akan abin da ka zo da shi in ma yanzu baka bayyana ba rana alkiyama zai yi maka tubular tsarani to shi za ya fike da wannan shi za za ku ga wanda yake so ya gogewa da tadabburin alqur'ani to ya rika la'akari da ayatul qur'ani idan Allah ya magana akan wani abu shi kana so da daburin da ya rika bin jikin ka to ka duba duk abin da ya zo a kanjan ayar ku to yi tunani ka tsaya ka yi tunani sai ka gane ni Allah madaukakin sarki me yasa Allah ya faɗi wannan abu akwai hikimomi masu yawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to sai yi mu je gaba ke ke zari hakan ya kasance ne allazi da sarnahu abubuwan wannan abin da muka ambata a baya ne ilaji da jujul mar'ati wa rajul dan magance kankarewa da batawa da wato amtutu na mace da namiji sai da ina la yasta'linu nushu yace mun kawo idan ijra'atin ne a baya lokacin da kangarewar da labarin da tutun bai bayyana isti'lan shine announcement bai zama kowa ya san shi ba duk wanda mutane ba zo ake da gida wai amana ta idan Allah ya ba da madakin da ake so ku kadai ku magance ba tare da an zaruri ka waliyanka da wakilan da wakilanka da waliyan da sun sani ba yace kafin wannan abin ya bayyana wa inna ma tuttaqa bawadiru yace ana kiyaye farko farkon sai farkon fitilan don ba san karshen da ba ita ake kiyaya fa amma idan kana kadisi alana bare yace amma idan abu ya riga ya bayyana har makota sun sai suna zuwa biki suna zuwa kaza yujeji ku fala tuttakhadhu tilka al-ijra'at kada ka dauki wannan matakan guda uku da aka ce kai masa wasu da kaurin ne mata azuba alagar da ita idan abin da ya fito fili ba ba wannan za a dauka ba kun ji wani ƙari da muka samu a kan na baya ko in har shi ne ana ba mu wannan hinji ne don ka san kai ma ya zaɓi za a iya ɗaukar su kana sannan tsantsan da shekarun ka shekarar ka talatin da uku da biyar kai shi za a kirawo in matsala ta tafi a yarka ko kanwa. to shi za a yake baka shawara yace duk lokacin da matsala ta zo wata kanwa ka wani lokacin da ga mahaifin ku kai zai kira to kai wannan kallon ka tudu cewa da an faɗi jinsin daji sai kai tunani da ke to matsalar ta su ne magalisun sun ta idan nauyin da ya kai da cewa kowa ya sani to ka tuno me alwazin da yake ba idan kuwa al'amarin iya ne ba a bayyana ba iya yanzu ko aka zo aka gaya abun da ya wasu ba to ka san matakan da za a yi shi ne abin da malai ke faɗa to sai ya ce bala duk da gamin izra'at allati talabat wanda suka gabata karka dau wannan matakan in abin ya hudu dili illa kima da lahadina domin a san lokacin ba ta da wani kima wannan matakin da yake fada ba shi da kima ko daya wala samara da kuma ba shi da fa'ida shi ne samara kayan marmari ne da ku duba wani fa'ida ko daya wa inna ma hiya idan firahu domin a wannan lokacin a wannan gabar ya zama abu ne kuma na rigima ko kawa ce tsakanin laifin dalilin sura'a to a lokacin ya zama ko kawa ake wata za a iya zuwa a raba fada ko a yi zage-zage a yi yakuji a yi jizu duka alamar ma'aurata to sai yake ya zama rassin a wannan lokacin wa harbin baina kasmai sannan kuma single combat ne yaƙi ne tsakanin wato bangarorin guda biyu li yuhadima ahaduhuma ra'at al-akhar domin suna yin haka ne dan ɗaya daga cikin su ya rusa kowanne zo ya ce ga ya rusa kan ɗaya abin nufi kowa zo ya ce nasara akan dan uwansa a ta hadin mun faɗa shi ne rusa so ya ce ga an tashi magana cewa ai shi aka yi wani jinki wuzidi wa hada ne su da wannan kuma shi ne manufa ba ba shi ne abin da ake nema ba walal matluba ba ita ce manufa ba kuma ba shine abin nema ba maqsud abin ne manufa matlub abin da ake nema wa kadalika malai yace haka nan idza ru'iya idan aka ga cewa an istidama hadhihi ijra'at amfani da wayannan matakan kadalai ne bari amfana ba yace malai yace bal tazidu shuqata bu'dan har zai kara wa dan shi kafin da aka faɗa raguwar zai kara wa dita wannan matakan da ake faɗa idan aka yi amfani da wannan yanzu to zai ƙara abin daban daban mamewa zai kuma lalacewa shine nisan da yake magana wannan judu alama sannan tutun da aka yi kuma zai ƙara fitowa fili wata za ka ji da har a buridin ko wato kangarewa ta yi a yi shi ke na alawali ya lalace wata za ka ji kirtan wai an je yi maza kuma sai ka ji da domin ƙa'idar yi maza shi ne da shi ko dai su yi rediyo waya ko kuma su kullum suna zuwa a rawun lokacin da ko za su yi su je su yi gobe ku su za su yi su da nan zuwa gobe ku zo karfe ka za muna da ke kawai sai ka ji faɗan mai bubbu gai kawai yana bayani shi kenan sai dai ka yi ke gaba ɗaya in ku yi rediyo ai ya gama lalacewa duk yadda yake da sauki ya gama lalacewa to shine ma da yake wa yumazziqu baqiyatal khuyubi sannan a yayya ga ragowar inda yake a dinki duk sauran inda yake a dinki ya ya ga da guri biyu ne uku ya yayi a cikin riga domin yanzu kuma sai da aka tsarge rigar daga sama har ƙasa kaftin da domin yayi da rigo la hawla wala quwwata allati la tazalu marbuta wanda ba za ta guje ba a haɗe da a nannade a daure da a can ba za ta guje ba a daure yanzu an yayya ga ta au idza addat ikhdamu tilkal wasa'il bil fi'li ko kuma idan wato ya bayi zuwa ga amfani da wa'ancan hanyoyin wasila shi ne wani tsari ta hanyar a aikace ila gairi natijatin hakan zai kai su zuwa ga sabar tare da samun wani sakamako mai kyau ba natija shi ne sakamako to ba za a samu natija mai kyau ba fi hadhihi alati ko kuma zai kai su zuwa ga samun natija wanda take mara mara kyau a wannan tabi'u kulli hadikan su yushiru al-manhaj al-islami al-hakim bi ijra'il aqil idan dai duk wanda ba za su ba da sakamakon mai kyau ba to tsari na musulunci yana ishara yana nuni ga wato wato wani zuwa ga wani mataki wanda yake na hikima bi ijra'il aqil zuwa ga wani mataki na daban da iqadil mu'assasati al-azima dan a tsaro wannan siriyar wannan gidauniyar wanda take mai girma ni na cikin ya daga kiyayewa eh ji auren wannan cibiyar ake zo a tsabo daga al'ummiya daga kiyayewa ko da malmalewa abula an yanfuda yadayhi minha kafin shi wanda yake da wato albar gobe ga din ya farka iya hannun daga daga barin al'amar mu ya da'a ya kare auren da na hazu da kiyaye kafin yayi wannan to a kisa shi da Allah ya ce wa in kuntum shi kaka bai ni ba idan ana jin tsoron wato gabani a tsakanin su da tarwatsewa a tsakanin su ba ba su hakaman min ali a aika a kirawo wato mai hukunci mai hankali mai sanin ya kamata daga bangaren waliyan wakilansa wa hakaman min ali a kirawo mai hankali da hikima da sanin ya kamata daga bangaren wakilan waliyanta al'aya shi ne ayat da muka biya a baya can shi ne yi yi da islahan yi wa illahu bainahu in har suna zan gyara to Allah zai musu da gadar sai ga duk in dai da gyaran ga mutum Allah ya san wato yi ma ilhamar kalmar da zaka faɗa domin ba za a tarwace ba inna Allah kana aliman khabira lalle ubangiji masani ne biyu wani ne ba da labari wa haka da la yad'u al-manhaj al-islami haka nan shi wato tsarin musulunci silabas na musulunci baya kira ga ilalin islami zuwa ga runguma libawa irin da shi ga farko farkon wannan dutsen ba a zo a rungume shi idan matsala ta faru a gidan aure bawan Allah yi kokari ka maganta ta eh wani abu ya hujiro bai maka ba kuma abu ne da zai iya damunka to ba ban ji ya da kula wal karahiya da kuma ababen duk abubuwan nan ka ga abin da ni ba zai ma ba ba ka san ka kanka rauni tarawa ma ka tashi to sai dai wala ila al musara'ati bi fatl uqdatin nikah ko kuma kada abin ya bayu zuwa ga gaggawa wajen karya wato igiyar aure eh wajen karya igiyar aure shi kana ku ga duk malamin kwararre baya saurin rubuta aure cikin da aka zo aka yi ta yi sai a ta bada hakuri a har sai an kai matakin da zai iya cewa to ba ta hudu akwai kamar da ana zuwa kai da kanka za ka ce dan ba ta hudu ta ga daya bi mata ta daya saboda an kai matakin da rashin mutunci sai aka yi kololuwa amma in dai tsakanin ma'aurata akwai yaya to za ku ana da za ka yi ta kai kara ana ce ba ta haƙuri kuma dan me ka aiki wataƙila tutuwa kake amma ka ce ba ta haƙuri in dai da yaya amma wataƙila inda ba yaya wannan tsawon da aka yi na tsawon awa goma bai ba ya awa uku ko bai biyar za a ce kawai ka yi sallame ta domin wannan gabar ta fito fiye da inda yaya an fahimta da kyau ko to shine abin da malai yake faɗa ana yake to وتحقيل مؤسسة الأسرة درجة جدولية والنسيب والتفاني على رؤوس من فيها من الكبار والصغار akan waɗanda suke cikin family din na daga manya wasu gari da yara to ka rika tunano duk lokacin da ka zo za ka yi maslaha a wurin karka hararo wanda abubuwa cewa ba waɗannan ma wadannan ba su kaɗai ne suna da yaya suna da iyaye akwai masoyan da yayi da kanni duka sai ka hararo amma wanda ake fara kan duba yaya su ne mahanga ta farko allazina la zamba lahum wanda su ba su da iyaye na ta rigima amma ya'ya su ba ruwan kwata kwata da abin da ake zuwa da shiga ba wala yada ba hannun sa wala hila da wani dabara komai ba kuma sai ba za bangare da zuwa sai ce ba mu'assasatul usrati azizatun ala islam wane ne sai ce gidauniyar family cibiyar wannan family din azizatun mai girma ce da abar kauna ala islam a wajen musulunci wato musulunci yana kaunar irin wannan family din bi kadirin kudura biha gwargwadon yadda ta shiga danja Allah ya sa an gane yaran sa eh gwargwadon yadda family ya shiga danja an gane ya shiga tashin hankali fi bina'il mujtama wajen gina wannan society wato abin nufi irin yadda ake fama da matsala a cikin family kuma ake kokarin a gyara irin kuma gurgurdan yadda musulunci yake kaunar family din don saboda kaunar da yake wai sa baya so ya rushe ku gane yanzu hausa yawa to sai sai wa bi imdadihi bil labinatil jalila da kuma irin kokarin sa wajen zartar da gina sababbin shugabanni kokarin da familin yake yi wajen gina duk da matsalolin da ke faruwa yana kokarin ƙara gina sabon tubali wato sabon gini a cikin society din to gurgurai da musulunci yake kaunar family din me ko ya rubuta shi wai shi sabon gini ba yake ana ba shi matsala amma yana ƙara hakuri yana ƙara wato gyara abubuwa Allah ji mata limunuwi limunuwi wanda talazum ji habakar habaka annumuwi shine a wajen kalmar zakka mun faɗa allumu haɓaka kenan wanda ta lazumta haɓakar family din wa ruqihi da ci gaban sa kaga a ruqi ai hawa sama kenan ko sai mu ce ci gaban kace ruqiya hawa sama kenan ruqiya ake cewa a ruqiya a ruqiya shine tawaida amma ruqiya hawa sama ai an masa ruqiya to an hawa sama kenan ne ruqiyi ga dan suratul isra ko yau zo da haka hawa zaman shi ne rukiya amma rukiya shi ne tawaida addu'a ce wa rukihi da ci gaban sa wa mtidadihi da fadadar sa shi ba mi ne ana so fadada domin yana nan a yadda yake ana rana nan zaka an zo cikin bayin ne an aura an aura an yi kaza an je gaba ya zama extended family da yan elementary science ke ba an gane to sai wani yake إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة تزيل بيون يفكي لا ملجأ ولا منجا يلجأ زي فكي إلى هذه الوسيلة الأخيرة زوا قوانا ثاني نفسي إذا يتي أخيرة عند خوف الشقاق يعين سورا تروتيوا فيبادر يقجاوا قبل وقوع الشقاق فعلا كأبقل وعدو afkuwar wannan sabanin a aikace bi ba ta hakamin min aliha tartazi ta hanyar aika a kirawo mai hikima da sanin ya kamata daga cikin wato waliyanta wanda ta yi ko a bangaren waliyar da wanda ta gamsu da shi cewa wannan ya zo tabbas goyon bai zai goyi bayan gaskiya ne ba ƙarya ba ba wanda ya zo zai goya masa baya ba sannan shi ma wa hakan min alihi yarda bin shi ma ya kirawo wani daga cikin wajen da shi ma wanda ya gamsu da shi wanda ya zo ba goya masa ba idan da kuɗi ne yana bashi kuɗi ya zo dama wallahi a bayan sai yana zuwa duk abin da aka yi wani sai mu ku za a wani mutunci da za ka na taɓa ba ku misali ana akwai bayan allah da auren zumunta a kai ɓangaren ya da kanwa ne suka aura wa yaran abal wa umma amma da aka zo biyun sulhu sai kawai wato shi dai ya fara magana oke ita ce za ta yi magana sai uwar mutum ya ce ya rufe mana baki makare ya san banza kun tara ba makare ku kalli lokacin rufe mana baki maka ya don banza kun tara mu kun mai da mu kananan yara sai uwar amaryar rufiya ni ta ta ba maka rufiya ba dan shi ne maka ne wallahi daga nan al'amari ya lalace ya ka karo sai gaba ɗaya uwa ga uba ka aure lalace sannan kuma aka tashi ba a ji kaga ai abin da ba a ji kenan ko da ba irin wannan ya za a bawa mata tsakani da Allah ai in gaske ne duk da cewa ban zumunci kuka yi sai a kirawo iyayen su maza in sun mutu a nemo ƴan uwan su maza ai akwai su ya kamata su zo ji wannan matsala amma daga wani kun ga abu gaba ɗaya sai koma kawai aka koma single congress kowa yana kare kangar an guri da ne gana zafin babar ita ma ba tana kare wanda kawai sai kowa ya koma yana kare bangaren sa kullu injin bi malamin kowa ya koma bangaren tunje da yake bai Allah ya kiyaye to shi da shari'a ta kawo wannan an gane ko bara ku ji ya dan ka kawo kalmomi anan masu sarkakiya amma tana da sauki sai ce lallai to su kuma wa'annan mutum biyu yadda ne ani fi hududi da haɗu cikin nutsuwa eh cikin nutsuwa ba'idai ne anil alatin nafsiya la hawla wala quwwata illa billah yace sinisanta daga emoji a dunkule kenan eh irin tasirin zuciya kada ka bari zuciyarka abin da ya taraya ma kai amfani da shi wajen zanta da wani shine alil alil yanzu ayalatin nafsiya emoji yanzu yanzu za ka yi abubuwan kuma daga baya da kuma za ka ce ba da sani ko an hana namiji ya amfani da wannan emoji emoji ba na namiji bane na mace za ta ce ya ije da ke ta ko shi ka za ka wallahi an wai uwar da za a yi da jini ka zo ta kalma ka take ni in dai kai dan halak ne sai ya yi zagin wai da ai guda ɗaya ba dan halak bane dai za ka mu ya ƙara da biyu in yayi nau kuma ya ta dora hannu su ji ta shiga wannan domin ki ɗan da ya dora ta a a a wannan wato David da incarnation da suke wala yan zoology to ya tafi kuma ya sauka ya bace ya ke dora da ake jafera ya turo da daga daliba da gonan duni to shi ne wannan matsala to an je wannan gabas to shi ne ma ne yake to wato wan rawatibi shi'uriya ta an zo gurin wato da abubuwan da aka ajiye kawai a dunkule kenan shine maganar da nake jiran da ya muku a zo a biyo a kan me ake akan buredin ne rayuwar ba buredin girin bai da ba karawa wallahi kara da ake ko kuma ki kara da ake yanzu an zo gurin da za a yi tarihi dama lokacin da za mu yi bikin ma ba rage mutunci yayi mana ba aka yi kaza aka sai ka ji wai tun daga biki an ɗauko yanzu ana ta bayani cewa sannan lokacin da aka yi wanci ai a lokacin ba ko rago bai biya ba sai da aka yi magana to al'amari ya lalace to shi ne abin da yake fada da al'amuran da aka ajiji an gane ko sannan sai yace wal mulabasatil ma'isha da kuma yanayin haka zaka da yanayin rayuwa sai a zo da ta yana zo na kalau an shiga corona yanzu ya shiga wani yanayi kuma ba shi kadai bane sai a ta tsorawa a kan iya yanayin da yake kar su yi amma da alkhairin da ya rike da baya kwana biyu bai biyo na ba baya kwana uku bai biyo nama ba amma yanzu yana yin rayuwa ya za ko dai ka za ko kuma misali ya ta matauci ya haɗu da yawanci a wani ne kamar da ta ba ku misali akwai wani yayin mu da yake akwai abokin da aikin banki idan da aka wani takardar banki a ranar matar da ta ce to ni ma barka instantly yana zuwa da zai nuna sai rawar jiki zai ce wallahi ba zai ba ita ba za ta iya karɓar wannan yanayin ba za ta iya No. Yusefi, to kaga wato allati kaddar safwal alaqati baina zawjai to ga wata kalma wanda kaddar ita take take dagula wato alaqar da take safwa yana nufin bayyana kenan wato alaqar da take tsakanin ma'aurata wanda za ta dagula ta ji gurguda wato irin alaƙar da take tsakanin ma'aurata kada a ɗebo irin wannan abubuwa wanda za su ɓata al'awari su ɓata ruwa in ji ba wuce kada a ɗebo wannan labarin an gane ko sai ce taliqai ne min hadhihi mu'akkirat ta wayannan masu jirin guda biyu zamto taliqai sun zama free kaga a dalaku ai a dalaku ai take kenan to idan to zuciyarsa free take shine free taliqai ne min hadhihi mu'akkirat wato zuciyar ta zanto taliqai ne ta saki free take ba komai daga wayannan tasirin wayannan abubuwan da za su yi masa tasiri allati tufsidu dawwal haya wanda za su iya bata su wannan abubuwan wata kila da shi ake zuwa kai wa kara yana ta bada hakuri yanzu kuma zai zo su kai ɗebo wannan abubuwan da za su bata a dawo shi da yanayi wanda za su bata yanayin rayuwa kar ka ɗebo ba ruwan to sai ma da yake yawwa wato aqidul umura sannan su rugurgu da al'amura ana ɗebo su dama yuniti dama dama an taɓa wannan kamar da na gaya muku wani ya rike makani duk ran da aka zo zulu sai ka gama bayani ka yi rinci tsakanin ki da Allah ki ji tsoron Allah ba ki mare ni ba sai da daga wuta kana jin wannan sai ya baka cin hanci ai da baka hakuri duk wani ai ke dama don ku wanke marin da kika shi ke nan kuwa marin ba ni zama da shekara goma sha ba sha biyu tun ba a haihuwar da ba ta ji da amma wallahi in ya dace makamun da yake ba ki taɓa mari na ba har sai da na gauta to sai ya rika kwatanta wai lamarin da ya yi tsakani da Allah kaga kai da ka zai zuru ka ji an yi mari an gauta don ba ka jin hanci daga nan sai ka ji a a a a a a ba ta da mutunci ma ji har wuta mutunci in mutum mai zafi ne bai da rasuwa zuwa da zai hau wuta ya tashi wani da ba shi ke na ya ba shi kan to shi za ba ne sai karka ka abubuwan da za su gurgura al'amura su tsada su wa tabdu li qurbiha min nafsi zawjayn karka kusanto da wato kusancinta daga bangaren ma'auratan abin nufi ya zanto zuciyarka tana hararo abubuwan da wato za ka rika gani bayan kusancin su zuwa wancan da kai kanka ai zuwan ka cikin yanzu wata alaka ce ta kawo ka to ka rika hararo wannan to sai ce kabiratan tugatti kullal awamil tayyiba kar ka take wani abu ya ma tasiri da zai rika lullube duk wata al'amura ba su daɗi ya rika lullubewa eh tugatti kullal awamil tayyiba al-ukhra fi hayati ba wato abin nufi kada ya zamto a zamto kaji kaza take goje ba kar a zama haka duk alkhairin da ya faru a tsakanin su yanzu sai ya ga Allah ya ce wala tan sauli fadla bainakum kar kuma da fadalar da take tsakanin duk matar da take yawa alfarma kada ki labulin da ita ga akwai fadala ta shiga tsakanin ta shiga iyayen da yanzu suke da kai mutum ne falala ta shiga tsakanin iyayenku iyayen ki suke da shi mutum ne falala ta shiga tsakanin to wala dan zaul fadla bainu kwata kwata kar ayi wannan yanzu to halisai ne ala sum'atil usratayn ya rika mai da wani doji na larabci sai dai su wannan masu zulu su zanto masu kwaɗayi ne ala sum'atil usratayn na cewa suna kwaɗayin su rika jin existing na wannan halin da zai da ɓangaren ta da ɓangaren wanzuwa da suka kwaɗayin wanzuwar familin nan guda biyu al'asliya da yi waɗanda suke da tushe domin ba wanda zai zo ba ka yajiya da asalin ka ko za a ce ina mahaifinka yana da rai yana su ina yi ina mahaifinka yana da rai ina yi a ko kai ba ma da garin ba tun daga lokacin da sai an mutu ko waye wannan ko har da rubu da an gano cewa ai dan gari kaza asali mutumin kaza ne mahaifin da a mutumin kaza ne kaza ne kawo su kuma tuki ya kawo su kan duk da mun zuba wajen neman aure to tun da an san tuje ko da bangare ka a rika fatan existing na wannan asalin a ce ai mutumin bangare ko mutumin bauchi ne ko mutumin katsina duk sai an faɗi wannan to sai to yake to ai kwaɗayin wanzuwa an haɗa bare bari da fulani kwaɗayin dozu an gane ko yawwa to zai yi mushrikai ne alal atfani su za la haula wala quwwata su zamto masu kwaɗayin ta tausayi ne da ƴaƴansu ƙanana idan ka zo sulhu ka rika kwaɗayin tausaya wa yaran da aka wai shi ta idan ka zo da complaint kuna da ƴaƴa biyu ko uku idan ka gama faɗa abinda ake yi ma da farko sai ka faɗa sai ka in kana so sulhu ya yi likin shine ka nuna an saba ba gaskiya ba su kyauta ma ba wannan ai wulaƙanci ne gare su mutum kaza kaza ai kaza kaza kuma ko ita ce ka gaya mata ka baki kyauta ba to shi kuma bangaren sa bayan kayi wannan shi ne tsarin ka ga ka mai da kuka faɗa yanzu ne rukun da sai in ka so to ya ba ma su kula sannan sai ka ce amma guri kaza da kaza da gyara to ya zama ba a tana yin saboda abu amma daga fara ka ce tun daga bismillah billahi ladhi faqa kai a to wannan ya ga kamar da wani dubai wani irin birnin birnin da zai yi karo a baya yau wani malami Allah ya ce ya ya ma da wadaka to irin wannan ya ce tun daga farko har ƙarshe gaba daya ko wata kalma da ya faɗa kan faɗa wasu su gano to ya gaya mar haka kaga irin wannan ai kai tsaye kowa ya san kawai za a ba da shi ne ko ko ce an gane to sai yace ka rika kokari to abinda za ka yi wa bayan kai wannan abu na biyu take ce ka kula da yaya sannan abu na uku sai ka ce yanzu kada ba da ita wajen zuwa yi wace ce za ka so ta kula da yayan nan nasu dan ba wanda ya fiye kula da yara irin wanda ta haifi sannan ka gaya mun cewa wallahi duk lokacin da aka samu safarai tsakanin mata da miji musamman aka zo matsalar yaya ta shiga to ba hutu a tare da ina ne rikin hutun shine idan za a gano menene wani wani da za a kwanta ta baya to da yaya to sai aka yi hutu a je a tsawwala ma zuwa kotu kawai ya yi kana zaune tsalo sai a yi ta fama a kotu sai da ce kuɗin biyar wanda a sama idan ya ga yaro karamin kudin famfa sai ya fita da kudin fili sannan sai a zo alƙali ya ma sai ka tura ma a duniya sai kawo sai ka kawo kudin dinka da ma'aikatan kware kuwa wai a wannan zulubin dama abin da za su fara yi ma da farko idan aka ce to ka zo sai a yanka ba sai alƙali ya ce ko da yaro ko ko da wata rana ka ba su duwa albashi ka wasu duwa kudu gaskiya ran ka zai yi ba zai ba sai kuma yanzu sai ka ja rashin kunya za ka yi mana nan a ai ba rashin kunya ba zai da ke da yi duk da an an ce ba ka a wani yanayi an ce ba ka a wani yanayi to da haka na to irin wayannan abubuwa sai ka wato sai ka zo sai ka kawo to za ka iya wasu goma goma ai rangar mu je ka fara da na watan nan da aka bayar ba fasin nan ba a ai amma increment saboda haka ka je ka kawo na wannan watan wannan wata muka muje yanzu nan na November duk wallahi nan ne ba idan ka gane November wallahi kuma kai ke a kai ƴaƴan ka nawa ƴaƴa na bakwai sai a tambaye haka ne eh yana da wani mata ya yan duku mu kuma yan mu to sai dau biro kiru kaza kaza yana kallon ka bayan kila haka ina ga ba ka bayan kila da yana haka wai rubuce sai ya kawo mutu da dogo yana wannan abu sai da goyi da to ko da ta yanke za ka rika ba da dubu bakwai bakwai ko wani yaro kuma ko da za ka kawo sannan za ka haɗu da ɗinkin bambam da za ka ina ga ba saboda kawai zai buga an dai ba zai da eh in dai ne ta kare yayan a ai da Allah ai wannan bane ai za a zo a presentation din ina abin da ai presentation za a yi cewa wannan a sai ya tambaya ce wancan waye a ce wane wane dan gidan waye dan to kai dan ka ne eh dana ne sai ai rubutu wane wane wannan ba na biyu ai wane wane dan ka ne eh to sai an gama kai kombe sai ba dawo wannan yanzu kai kai kai lokaci kaza kaza ita yanzu ta ga yayin da sai dai in ta zo da juna biyu wannan daban a nan zaka ga wata tsirfar duk wani abu da ake na fa'ida din nan da suke samu na mace in tana sha'awar gobe a ce sai an ce sai ka rika bata naira kaza a rana in tana sha'awar wani abu ai ce ciki tana da sha'awa wata ran ma nama take so da Allah ya ce shi za ku ga ko da yaushe maslaha to sannan a ƙarfi sai ka ce mai kuma ka kiyaye lalacewar ƴaƴan kar ƴaƴan ka su lalace baka san wa za ka aro ba sannan abu na ƙarfi sai ka je da shi kaga wannan matsala abin da yake kuke ba ya idan matan ka biyu ko idan ka rabu da wannan sun ka kuma aure ta abin da ya samu su ta dama da kai abu saboda ka samu experience domin ka samu kokariya da gogewa don Allah ya zo ya yi duk da zaka auri kana experience na ta baya amma yanzu idan daga farawa ka saka kana rike wutar ka saka to in wata ta zo ta tsara gasa ma wata wutar tsara ta kin da wani ne mu mu shi da wuta sai yi kuma idan aka zo matsala aure na ta da sai ka ba ka hakuri ta kin har za a kai gaba da wallahi da kanka zaka ci ka ba yau da to da akwai gabar da zamu idan aka ci waje za su yi kashi to aka zo wannan guraren to kuma dole a ba in dai da yaya an bayyana da kyau ko to wannan shi ne na ba shi an ce haka man bil aliya wa haka bil alihi wa haka bil aliya ai idan abin ya kai wancan matakin da har an fara ji an gayyato ku to tara su zaki idan tsara ya kawo ba kai da shi zaku idan tsara ya kawo ba ka fahimta ai ko da zuwa je a matsayin ka san uwan matarsa kai zai je ba tsara ya je da hankalin ka ba zai ma ga ya iyayen ta ba kai zai zo ga yawa to a wannan lokacin nake mai bayani ko kuma a'a dan uwan ka ne ba wai dangin matar bane kanin ka ne kowa sai zo kama tsara ai ana samu ko zai zo kai zai zo ya samu ba zai ma ga ya babarsa ba saboda tunanin iyaye sai zo to irin waɗannan shawarwarin za ka mai kai ta baki hakuri baki hakuri baki hakuri har a zo gaban da hakuri kun ya kai wata matuƙa ka gamsu da ya yi hakuri da ya mata ko kuma kafin ma ya zaki ka ce ki ta je gida da huta kar ma a magana sai kawai ta je gida da huta kai burin da gida idan matsaloli ne wanda ba za ta tsalle ba sosai kana da dama ka tsaro aure ai duk a wannan akwai wannan matakan kai ban da ne na dama ba ita ce ba ka zo wanda jibin da wani sake wani ba ka zo har a zo da gabar da za ta tafi da ta gyara ko da yaushe gyaran ake yi gyaran ake yi abin da ake gaya musu kenan idan kin hura wuta sai an tafi ke kina da tabbacin wa za ki aura sai kenan sannan kuma wanda za ki aura din kina da tabbacin cewa ba shi da matsala irin ta wannan haka kai ba ciki ta wani ka hararo mata da wannan abubuwan dan za ga akwai lokacin da wata za ta hauka gidan ciki ita wallahi ba za ta koma kashi da za a yi kaza kaza kaza to wayannan ijra'at din su ake so mu bi to shi da ma da yake ga mana anan ka hararo wayannan abubuwan domin kada al'amura su dagula ta shiga layin da za a zo kuma a rasa yadda za a yi to shine ma da yake a wata gaba mu na'am حريصين على سمعة الأسرة أسرتين الأصلية المشفقين على الأطفال الأطفال الصغار كلك توسعين كنانا يارا والله har har na taɓa gaya muku wannan har malami ne kwarewa fararren malami a islamiyya ko boko suna iya gane cewa wannan kuwan da ba ta saboda ko kokari ne da yaro baya yake yi zai koma baya saboda ba zai samu kulawa da yake samun sa ba to zai rika baya da mai fara zama mujiya a cikin yara abin da za ka gaba a bayan da kirki zai zo makaranta yara su je da ke yi yanki gaba ɗaya yaro ku kai kullum ɗanka yana da ɗaya na biyu na uku wannan fastin bestin suke cewa ko to ya fita daga ya koma can ashirin da biyar talatin ko na ƙarshe a aiki bayan da yana cikin ɗancin da ɗan malamin makarantar ke cewa na ɗaya zuwa na goma nan baya tsallaka yanzu ne baya to dole sai an yi kun ga ɗaya daga cikin aikin malami kwararre kenan zai gane wannan ɗabi'a zai gane abubuwa da yawa to shine yake malai ci gaba da gaya mana cewa bari ainihin nan ragbati bi galabati ahadihi ma alal akhar yanzu sun sun kubuta daga kowa ya rika jin cewa yana son ya rika kwaɗayi bi galabati ahadihi ma cewa ɗaya daga cikin ce ya samu riba ya nasara alal akhar akan da misali an zo ni na goya mata baya kai kana goya mata baya sai dai sai dai na kare dai sai in ji mun gaya wa ba iya cewa ai sai da sai da kai shi nan ai sai da muka nuna muku ba da gaskiya mun ji ne muka la ko ko din ji a ce an ba wa bangare kaza gaskiya kar ka tafi da wannan tunanin cewa kana fatan bangaren da ya nasara kar ka je da wannan niyyar ka je da niyyar ne in yurida islahan yau wani ne ka'idar shi za mu ga a da burin aya in yuri da islahan darar ka'ida in lam yuri da islahan ba lam yuri illa wanda kin ba gyara suka je yi ba Allah ba zai gyara tsakanin su amma in dai yuri da islahan sharadin shi ne jawabin jawabi din shi ne yuri illa wanda sai ma ne yake kama qad yakunu al-halu ma'a zawjayn bi hadhihi al kamar yadda takan yi wannan halin jima ya kasance ta bangaren ma'auratan an samu gabanin amma duk son ku kuri ɗarin cewa su ke a gyara in ka samu matsala yanzu in kana da shago idan kana da shago sai kake da matsala da wani mai yaran shago amma kuma ya kware amma kana da matsala da bangaren tattalin arziki da waye da kaza da kaza da kaza to abin da ya fi ne kai kokarin magance wannan matsalar a kan gonar da wuri haka ba da wannan ce haka yi wani tafiya ba da shawara yace idan ga kwararre mahaifi amma ga amana kuma bai da dabara shi kuma bai iya sana'ar aka ce wa za ka sa shi ya kware wajen yanzu za ka kayan ka ana business wata ila amma bai ke duki za ku kai duk abin da aka ce zai ɗauke rabi ya koyi zai ɗaya ba ka rabi amma wannan shi kuma bai kware ba amma mai amana ne wataƙila ba jiyarwar sannan za ka iya faduwa da amana to yi wani taniya yake ko ne ka kwa mutum ka haɗa mai amana da wancan su biyu ko kuma ka yi haƙuri ka yi ta bibiya da wannan wannan mara mara amana kwararra shi ne wani abu da aka gaya mana wa aka ce bayan da muke magana da wani manajan bai yi da muke magana a kan matsalolin banki ne a irin illolin da banki ke yi wai kanana kananan ma'aikata idan ka shekara goma waje a gobe bayan yake waɗannan sun sun kware sun iya buɗe a kawo sun mutane ne don Allah wannan wanda irin sun kuma ai ko kaman koran nan sanda ya iya rike bindiga kuma ka gobe yin dare da shi za sai a kama mutane a hanya a ji haddada ko a ce tsohon nan to irin haka ne to shi ma wannan wani irin wai sai ake yi ya rage wai wai da ni wai ba a zo yi kwari na da me yake wai da kana goma kananan ma'aikata a wuri wurin sa wallahi wannan ba dabara ba shi za a zo kullum a kawo mutane a cikin yanayin da muke kana suna kawai duk yan yahu yahu sun yawa da ka shiga wani kana shiga za a kwashi babu cewa shi za a kai kanka zama mai san banza kai ba duk abin da ka gani wani ka shiga sai in ka sa kaza za a samu kaza haba ba za mu gobe ke ba ruwanka da su wallahi ba ruwanka to saboda haka wannan shine abin da ake kallo ko da yaushe an gane ko rajibaini fi khairin zawjayn to zawjo suna kwadayi wajen wato alkhairin ma'auratan wa alfalihi ma da ƴaƴan nasu wa mu'assasatihi ma da gidauniyar al muhaddadati bil jima' wanda take barazanar rujewa in tana cikin barazana ta rujewa domin da Allah ruji kenan lafiya wa fil waqti zatihi huma mu'tamanani yace kuma akan a lokaci guda kuma akan lokaci guda kuma huma da hakaman min ali hakaman min aliya mu'tamanani waɗanda aka ba wa amana ala asrarin zaujani abu ta tilkan mazajen ko ma'auratan kai wajibi ne kiyaye musu tsoro li'annahu ma min ahlihi ma domin iyalan dukan su dai validi din su ne la khawfa min tahiri ma bi hadhihi al-asrar ya zanto ba waɗanda ake jin tsoron waɗanda za su tambaye tseniya da su bane ana samun zamani ne mara mutunci nan bana ji ya gayyace ni ya ce matar sa dai mara rage mutunci ni na je na ko al'awari ya lalace kuma da kyar ba ni na kwace ta hannun ta ba tana kama duka kaza da a wannan bai kamata ya kiro ba kwata kwata to sai yace um la khawfa min bi hadhihi al islam maslahata lahu ma bi takfiri biha don babu maslaha wajen yatsar da shi aka ji amma duk fanin duk inda yake ya faɗa duk gidan da yake ai nan nan wani a wanda so da wutuwa ne ai da irin ka ce da shi ke nan sai a kama turmi ya zauna a gefen shi a ka abu yana kera zan mu tsabar rashin mutunci kaza da kaza ai su kuma mata ne su wannan ƴan uwansa mata guda goma sha uku duk sai da yake gidan da ya faɗa kowace da an ka dan wake da wani gidan ya je a ka dan wake wani gidan ya je a ka dankali wani gidan ya je a ka alala duk sai da ya bayani duka sai ka ji gaba ɗaya ba su ko gidan suna aka haɗu sai an yi wannan dubbi domin ya gama faɗa wannan bai cancanci ya zulo ba duk girman sa a bamu da kuma Allah bai cancanta ba to shine ma da yace bal maslahatuhuma fi dafniha ya kalli maslaha wajen binnewa binne abin wa mudarati da kuma tattaunawa abin da aka yi na mudarati duk kada ya bayyana yajma'u al-hakamani li muhawalati al-islah masu hukuncin guda biyu wali da wakili za su ta kokari ne ta haɗu su yi kokari muhawala shi ne kokari su yi tirayi wajen gyara fa in kana fi nafsi zawjaini ragbatun haqiqiyyatun fil islah idan a bangaren ma'auratan guda biyu akwai kwaɗayi na haƙiƙa wajen yaran na gaske to shi ne ma da yake wa kana al-ghadabu faqat fushi ne kawai amma a zuciyarsu suna so a gyara fushi ne kawai huwa alladhi yahjibu hadhihi al-ghadba shi yake lullube yake sa hijabi yake tsare wannan kwaɗayi ka san da ya wannan fushi wasu za ga da an kwana biyu ma suke magana da dan Allah ya dai mu wannan saboda ta ta cewa ta gamsu cewa wai bacin rai to tunda an shirya kar ka ƙara dawo da wancan shikenan to shine ma da yake idan wannan fushin ne ya lullube dan fushi yana lullube alheri yana iyawa za ta iya cewa ne ka taɓa yi mata kuma fushi ta yi to sai kuwa fa innahu bi musa'adati ragbati alqawiyya lalle yana wajen wato musa'adati ragbati alqawiyya fi nafsi alhakamai yana wajen taimakawa yana taimakawa wajen kwaɗayi mai ƙarfi ta ɓangaren wato masu hukunci wato abin nufi wannan iya fushi ne kawai a gare su to yana taimakawa masu zulu garin zulu abin da yake yi idan ku dawa ba za san yin zulu a zukatan su za ku dawo ala wataƙila ku dawo yau ku so ku wuce kun dawo Allah amma idan zan iya fushi kawai suka yi amma da ƙaunar a shirya a zukatan ma'auratan to ko shakka babu za ku samu sauki wajen yin sulhu shine abin da yake fa in kana fi yansu zawjayn ragbatu haqiqiyatin fil islam wa kana al-ghadabu faqat huwa alladhi yahdiru hadhihi ragba fa innahu bi musa'adati ragbati al-qawiyya lalle yana taimakawa wannan kwaɗayin mai ƙarfi fi nafsil hakamain ta bangaren wayannan masu hukunci wali da wakili yuqaddiru Allahu sala'a yuqaddiru Allahu sala'a bainahuma Allah madaukakin sarki yana kaddara gyara a tsakaninsu sulhu والتوفيق لكتابة da Allah ya faɗa cewa in yurida islahan in har sun nufaci wato gyara yuwaffiqin lahu bainahuma Allah madaukakin sarki zai musu gamdakatar fa ma yurida lil islaha lallai wato suna nufin gyara wallahu yastajibu lahuma idan wato idan suna nufin wannan gyaran Allah zai amsa musu wa yuwaffiqu bainahuma shine inna allaha kana aliman khabira to sai kana da ku idan da ai tadabburi Allah yana sanar da biki suka ta mu khabira kuma zai bada labari abin da da abin da kuke tunani akan za mu iya zuwa wannan biyun mu tsaya a ilahi ko sai ce ni ma tuharimu ma halallahu ne me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya wato ya halatta ma me yasa me yasa kake halatta wa kan haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma wa zai ga mana me hikimar me yasa aka kawo me yasa aka kawo wannan a karkashin wannan abu me ce ce hikima da ka in yuri da islahi wa fi illa wa bidaw sannan kuma ka ga wannan wannan fahimta ta yi sannan kuma wadda in daɗawa shi ne ai wannan rigima za ta hana ka hatta saduwa da aure ko ba haka wani haka kawai ka haramta wa kanka ta wata hanya to me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ba ka duba hikima ta malam kwarewa su malamai malami ya kai malami zai ga yana da kwarewa kawai yana rubutu kai ka iya cewa wani maudu'i ne mai zaman kansa kuma ƙarashin bayani ne ba na wancan rigima sai ce an anace radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat lahu amati yadaquha anas dan malik yana da wata baiwa da yake kaduwa da ita walam tazal bihi anas din da wayar ɗan daburin kace babu shi walam tazal bihi aishatu wa hafsa auki an abuwar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat lahu amati yadaquha anas yace annabi alaihi wasallam ya kasance yana da wata baiwa da yake kaduwa da ita wasu suka ce mariyar liftiya ce ko aka wasu kawo a tulawu da su falam ta salbi ya aisha wa hafsa na na aisha da hafsa wasu gushe wasu na bibiyar annabi alaihi salatu wasalam akan matsalar wannan baiwar hatta da alaha ala nafsi haramun har sai da annabi ya ce da gaiwa ni ba ni ba wannan ba magana tafsiri za mu zo nan gaba mu bayani akan gurin da zai zo gaba ba kan wato wace ce an gane ku to saboda haka har sai da annabi ya ce to da gaiwa ba ni ba ita duk da ana magana da na aisha ce ta zo ta ga annabi ya sadu da ita a ɗakin ta to shi ne kawai shi ne yake to na ma ba ni ba ita da yau to shi ne Allah madaukakin zargi yace lima to harimu kamar yadda za mu ji nan gaba to hatta da ala ala ita ko na da aisha ta ga wa hafsa domin kun faɗa haka sai ce ya haramta ta akan kanta akan kansa fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharimu ma halallahu lak dan me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya wato ya halatta ma tabtagi marzat addu'a kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai ku duba ku ga kamar yadda Allah ya ce masa ne afallahu an kalima azin talau la haula wala quwwata illa billah yaro ya ma laifi a lokaci to na yabe ma amma karka karka kuma ko na ya bi ma bai kai kaza sai da aka fara gaya ba ba za a yi ma komai ba ka duba baka ga fadan da Allah zai wa annabi zai ne lallashi a fadan a fadan ma dai da in kana kallon kai ta da guri a ayar za ka ga yadda Allah yake tabo ba annabi afallahu anka mun yabe ba ba ma bai sa kai miki dai lima abin da lawa alaikum salam to ba ne ba a zurar da gari yauwa zurar da gari ne da gari a gyara yauwa ta canza waje ma ne eh amma wannan da harim ne ko ni wa ana wata harim ne walau ku ga ina tahrim aya ta ila akhir al-aya an gani wani bin abbas radiyallahu anhu ma kana idan harama rajul imra'atahu idan mutum ya haramta wa kansa matarsa fa hiya yaminun yukaffiruha to rantsuwa ce da sai mata kafara sun magana sannan sai yake la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika abu da kyawun koyi ya kasance a gare ku dan gani da annabi alaihi salatu wasallam haka ake fassara dan gani da annabi alaihi salatu wasallam amma kala li zaujati duk wanda yake wa iyalinsa anti alayya haramu ke fa da gaiwa haramun ce a gare ni fa alayhi kafara ce ni wajibi ne kafara rantsuwa wa hiya al-mazkuratu fi qawlihi ta'ala ita ce wanda aka ambata cikin fadin Allah la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai baya kama ku cikin iyadajiyar rantsuwa a cikin wato iyadajiyar rantsuwa a cikin maganganu i wallahi bala wallahi haka na dai da take ko shine ya ce ya rantsuwa iyo wanda kawai Allah wallahi wanda ta faɗo ba ba jiri ba wanda take faɗowa cikin jira to wannan Allah baya kama mutane shi da ba a so ka kama da rantsuwa haba ka ce kwarai kuwa tabbas haka da gaske duk in ka saba da wannan ka huta da yaminin lazu walakin yu'akhidukum bima aqatumul ayman amma Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka ta karkare yawwa kuka ta karkare zai da kashiriya wallahi billahi billahi allazi la ilaha illa huwa a wannan babu dani lazu shi da ke cewa musamman rantsuwa akan abin da zai faru ko wanda ya wuce ka san ƙarya ne ko ka san kaza to sai ce fa kafaratu ila am ajarati matakila kafara irin wannan rantsuwar ba bayar minul munaqada ba kun san guda uku ne yamin a abuwan ba yaminul gamus ba yaminul lafwi yaminul munaqada yaminul gamus ita yaminul munaqada ita ake kafara amma yaminul gamus ko wanda mutum ya je je da abu da ƙarya sai ya karɓo kuɗi ba ya mata kafara sai dai kai dai kafara ta in ka zo ne kai ta ce gaba da kai da Allah Allah ya ne ga ma domin duk yadda mutum take a wucin da Allah ita wannan rantsuwa wannan ta fito cewa ba zan yi kaza ba ko kaza ita ce rantsuwa wallahi ba zan kuma zuwa gidan su shi ha annabi ya faɗa cewa aka ga zuwa gidan shi na alkhairi ne kai kafara ko dai kafara kafara kaji ko kuma kaji din sannan kai kafara ya ne kun karanta ayya da tashi to sai dai kafara shine idan mu ajarati masakina za a ciyar da miskinai guda goma ciyarwa lokaci guda za a dafa abinci kowa a wani a plate shine ɗayan kenan mina wata imatu da amuna a aliku daga tsakatsakiyar abin da kuke ciyar da iyalin tsakatsakiya ba na can kasa ba ba da kololuwa ba tsakatsakiya inda za ka yi kololuwar yayi amma ba a yi ko kuma kai na kasa ba auki suwatuhum ko kuma ka samo mutum goma gaba ɗaya ka samo yadi yadi biyar biyar kowa gaba shi wasu ba da suka ce a wannan zai doguwar ne eh a ba ban da alwaye shi ba shi ma matsakaici za a samu sai a bada kuɗin ɗin eh wanda bai a daina kyau auki wato auta hariru rakaba ko kuma a ɗan tauyayi wannan au au din tana nuna takhir ne ko ko sai dai ba a samu na farko ba sai a yi na biyu ko na uku ko ko tana nuna cewa kowane za ka iya yi tambaya inda yanzu ai kun ga azumi ya ke ko za a iya azumi ne sabani da wale da ke cewa wasu suna ganin za a iya zabi shi sa wasu kuka yi duk an raja a kan azumi amma wasu malaman suna ganin kawai yadda tsarin ya zuce ka kasa na farko sannan kai in ka kasa da biyu sannan na uku wanda kuma wani lokacin ma za ka ga wayan jannin da aka kawo musamman na farkon ai da sauki yake kwano ne za ka biyo yanzu ka dafa ka raba mutum goma a azumi azumi ne ke magana ai da azumin suke zaba eh da ma maganar baiwa ai babu wannan zan ba za a zo kan gaba da wahala a yi an gane to mu karasa fa man lam yajid to ga abin da ya danyo sabani wanda bai samu wanda bai samu ne ba wa siyamu salatati ayyam kaga dai ba zai iya wannan kan ba sannan ya azumi kwana uku sai ba zai iya fa man lam yajid wannan magana tana da karfi ba tsakani da Allah ka koma bidayatul mutahid ka ji wato wato wata ilimi da aka yi a gurin wallahi duk sai ka ka zo yanzu za ka yi azumi idan an yarda da wannan ra'ayin da ta kawo ba eh idan wannan audin kowa ba ta nuna wato adali baya nuna dalil in an dauki wannan ka'idar da ake wala a gani to shi ne to shi ne ba da yake so dalika kafaratu aymani wannan ita ce kafarar rantsoyin ku idan halaftu idan ku karanta suratul maida aya ta 89 to sai ina sati ne zuwa insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana na'am amin ma na'am Eh. to bayan bangaren mahaifa ya suke da ranar kuma wani wata mutuwa kuma har suka sa wa yaran ta wanda aka sa yaran ta kuma a wani ɗaya ma ya kuma kuma waya duk wannan sun sa ya kuma makaranta waya duk wani kokari ne ba da ne gari a kan wasu wata yake da a kan wata da ke cikin wata masu shi ma ya haka ne yake da a kan wata
to ka gani kai ka gani a aikace shi ne abin da na gaya ma dama in dai mutum yana bibiyar wato yanayin harka abin da ya shafi koyarwa ba iya koyarwa kawai yake yana lura da yanayin yara ita haɗuwa da wannan matsaloli za su ga su kala kala an gane wa alaikum salam to na na na eh akwai shi a dinka eh bangarorin na rabu haka da ƙanƙarwa ai ko girma ya faɗo wanda kuma kaga dole a rika samun matsaloli domin Allah madaukakin sarki shi ne ya tsara haka kai kuma kace ba za ka ba dole a shiga matsala a shiga kasan duniya ko je ka ba na ga wasu da hakan ne a shi ma ranka ba tsora sauke ba eh abin da yake so kamar a wannan magana ta ta ina bayyana shine lallai kai kan san ko da mutum dan bugu ne gaskiya ne ko da dan bugu ne kamar cewa mutum ne ya kanta to dai ai idan mutum zai aure yarinya har iyayen zai aura ka bayyana da to wallahi dole kai bibiya idan ka je gida ka lura cewa mutane ne da idan su akwai ni ma akwai babu ni da aka taɓa ba ni labari idan matsala ta taso ta bangaren ko ɗansu ba ta da gaskiya sai sun ci mutuncin ka wallahi wallahi sai sun ma ferere to idan mutum gaskiya ne idan ka gano familin haka yake duk yadda take zan da zaka aure ta wallahi ka kaso ba gaskiya ne na ga haka Allah ba su wasanna ai shi daɗin karatu ke Allah inda zai zo yanzu zai ji kamar da shi eh idan da zai zo yana jin karatun sai ga duk matsalolinsa shi da ba ka karatu yake sai ga su ake gujewa ka gani yanzu irin wannan ne gari yawa ya tsakani da Allah ba a zama sun fi karfin haka ka ji ko to mali ya kuma sai a kuma duba sai yawa eh gaskiya ne Allah ya saka da sai alaikum salam maduya eh madoya to mu je zuwa eh eh ai da ma yaran ai language din irin nasu ne ina da ka gudu to ka je ka samu mala ya gudu zai baka shawara bare ku a ya kai mata ka je ba shi ya ba shi shawara ka gane ko ka je a baka shawara amma ko shakka babu ni wannan goyon bayan ka gudu wanda kai wai cewa in je duk abin da yake ya yi gogul an zo ne nawa ne wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kana tsaka mai wuya wallahi tallahi kana tsaka mai wuya ka san Allah ran da ka kai laifi sai an lissafa kuɗin sa kaf eh ba yadda za su rika ɗauka ana cewa dama duk sun yi soyayya a kasuwa sai a ɗau wannan a ce karamin ne ɗan dubu ɗaya ɗari uku ne sai a rubuta sai an lissafe gaba ɗaya ce dubu ɗari biyu da hamsin ɗan rainin wayo ɗan mutum dubu ɗari biyu da hamsin shi za har kai ɗage ala gafa ta malam ba ɗage duk gidan ka nemi kofuɗin ka compatibility ba tura yake cewa duk gidan da ka fahimci cewa ba hannun ka bane ba ruwan ka sai ka zauna lafiya ka kai duk inda za ka kai kaya ka kai inda idan ka kai za a yaba ana godiya ana murna cewa kayi abin kirki amma inda za ka je a ce albashin gidan a ce albashin abin da ake bawa akwai wanda aka taba gaya haka cewa kudin alawa da ake ba yarinyar wai ya fi kudin albashin sa Allah aka suka ce wai kudin alawa yarinyar ya fi firaki da yi kudin da muke baki na wata wanda take zuwa wani lokacin board ko wani babban supermarket wai ya fi kudin albashin sa wallahi kuwa ga shi ya gaya ba to kake ga tsara wato dinduro shi ga shi ya gaya ba Allah ya dadar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar da wanda muka kuskure Allah maka bakin sarki ya yaje mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamunta wannan اللهم قم لا تجدنا الى احدك ولا تجدنا الى انفسنا تبقى على الحاكم ذلك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ها ايوه akwai wata kada ne mai muhimmanci amma dai gaskiya ka ba ko in abubuwan da